bai ce yayi sauri ma ai haka ne daman ka'idarsa to daman zaka yanka shi ne ba za ka yanka ba da duka abin da yana ta'allaka da ruwa da ci yake rayuwa dan ya mutu a ciki to shikenan ba wani abu wannan an halatta maka shi kuma ruwan zai yi mai zai yi maka abin da duk ake nema Allah ya bamu da sauki sa'annan kaman kala yanzu misali kasar wuri ya zamanto kasar ya canza wa abun kala to zai yi amfani a me a shari'a zai yi amfani a al'ada saboda kasar wajen ai ba taka bace ta waye ne ta ubangiji jar kasa ce ko wani abu makamancin haka wala ba'asa gashi wala ba'asa yace babu laifi biturabi da kasar waje walhama'i ko bakar kasa wa sabakati ko la'ain kalmisa wani suna cewa kaman kasar da ake ciran kan wannan za ka ji ta zartsi ai to don kaga ruwa da zartsi babu komai don ka gan shi ya canja kala kasar wajen baka ne ja ce fara ne babu wani baka da damuwa wa kuzzi ko kuma abin da ya zirniki abin da ake ma'adinin kasa a kai ya zamanto in ruwa ya biyo wurin yana nan kafari sol amma in ya biyo wurin sai ya zamanto ya canja kala amma ma'adinin ƙasa ne a wajen yake canja masa kala ba wai a'a wani abu ne wanda dan adam ya sa shi ba haka Allah ya yi wurin to shikenan wannan ma ba yi da wata matsala me ya rage gare ka sai ka fahimci meye ne a wajen menene za ka yi ibada da shi duk abin da za ka yi ibada da shi shari'a ya tattala ma shi bai barka ka yi abunka gaba gadi ba kuma aka dinka kawo ma yanzu akwai bishiyar da an yanke ta ruwa za ka yana tsiltsila daga cikin ta fari sal kuma ba yi da ɗanɗano ko kaɗan shari'a fa bai bar wannan ba ya ce in ya zo in ka zo gare shi sai ka me ne shi ya ce ruwan zai yana da kyau ka yi amfani da shi gashi na bishiya ne amma kuma ba shi da ɗanɗano ko ƙwaya ɗaya kuma ruwa ne fari sal wanda suke rayuwa ta hakan suna iya ganewa har in sun samu matsalar ruwa suna yankan jijiyar su sha ruwa a jiki wannan shari'a shi ma bai bar ma ba to yanzu kai ne ka zo ka samu gongomi guda uku gongomi guda nawa guda uku amma ɗaya najasa ya faɗa amma baka tantance ba wanne ne najasan yake ciki amma tabbas dai najasa ya faɗa cikin ɗaya to sai malamai suka ce dukkan su sai kai alwala da su eh eh dukkan su in ma an samu wadda take da najasan dai wata ta zo ta waye wata wata ta zo ta yi me ta yi dukkan su zaka yi me zaka yi alwala da su Allah ya ganar da mu in ka zubar da ɗaya tofa wani ya ce to wai sai wani kuma ta yadda zaka shine ka zaɓi a ranka wanda tafi shine wannan ne mai najasar sai ka cire shi sai ka yi alwala da ɗaya Allah ya ganar da mu kaga akwai aiki komai fa ba barka haka kawai ba amma ka don me don ka gane cewa addini fa yana da ka'idoji da dokoki in ka in ka zaɓi ɗaya cikin wannan hukuncin ba yayi to ai abin da ake nema ya ƙinin rai ya ƙini kawai a ranka kaza ne eh kaza ne to shikenan ka huta Allah ya ba mu da sauki faslu ya ce rabewa iza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta abku ga ta nan dai ta abku sai aka ce gusula muhalluha ka wanke inda najasan ya taba fa inin tabasat in kuma ta watsu duka jikin tufa ne fa ya ga ce gusulu sauba kulluhu ka wanke tufan duka saboda me ai rashin yaƙini yasa za ka wanke dan nan ya taba nan ya taba nan ya taba baka san iya inda za ka wanke ba ya ce wanke ta duka in ka wanke duka bata tsarkaka ba ta tsarkaka amma nan me ya taba to nan din ka kama shi ka wanke ka huta mu fa mun yi sa'a shari'a mutanen da suka gabata kafin wannan al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan najasa ta taba gurin tufan sai abinda zai fa yanke wajen duka in fatan sa ne ya ta kankare shi har sai ya me sai ya tabbatar gurin ya ya ya ya dauji haka shari'a su take kuma amma mu ba ya aka ce mana sa ruwa wanke ka huta ai aka ce ba ruwa nemi abin nan abin kara ko foge ko abin da zaka goge sai kai ibadan ka kuma Allah ya karba kaga ai mun huta amma yanzu malam a ce maka guri riguna duk zai babbarke ke sai dai kawai kai faci ba iyaka Allah ya babu da sauki ya ga ce idza ta'ayyanatun najasatu gusalam gusalu muhalluha a wanke wurin fa inin tabasat in kuma tawazufa gusulun sauba kulluhu a wanke tufan duka wa man shakka fi isabatin najasa shin najasan nan ya same ni ko bai same ni ba najasa ne dai wannan amma ya same ni ko bai same ni ba sai aka ce shi bai tabbatar ya same shi ba na baha yayyafa ruwa ya kada wurin shikenan ya gama hukuncinsa kenan wannan kokonton me yake yi shin najasan ya same ni ko bai same ni ba amma ya tabbatar najasa ne wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya yi kokonton najasan ya same shi ko bai same shi ba na baha hukuncinsa ya yayyafa ruwa a wurin shi kenan wa in asabahu shay'un amma idan fa ya tabbatar wani abu ya same shi amma inda yake kokonton shakka fi najasatihi shin to wannan ruwan najasa ne ko ba najasa ba Allah sa mun gane ruwan najasa ne ko ba najasa ba amma ya tabbatar ya same shi wancan kuma a'a bai same shi ba ko ya same shi yake kokonto amma dai najasa ne amma ya same ni ko bai same ni ba shine kokontonsa aka ce hukuncin sa me ya yayyafa ruwa a wajen nan kuma ana ko eh gashi nan dai tunanin da yake yi a nan gurin shin najasa ne ko ba najasa ba abin da ya same ni dinnan ya fi same ni amma najasa ne ko ba najasa ba sai aka ce fala na baha alaihi shi ba zai yayyafa ruwa ba sai ya bi diddigi in najasa ne ya kama shi ya wanke in ba najasa ba ne lafiya kalau an gama baka huta ba wa man tazakkara najasata wanda ya tuna wata najasa wa huwa fi salati amma kuma yana cikin sallah ba'a sai aka ce ya yanke sallan kawai illa sai dai an ya khafa khurujal waqati sai dai in ya ji tsoron fitan lokaci ka duba ka ga mahimmanta lokaci amma yanzu kana ganin dan adam na wasa da lokacinsa yanzu mutumin da yake shaye-shaye kwakwalwarsa kan za ta zauna da hankalinta ba za ta zauna da hankalinta ba ko to kaddara ba shi shekara ɗari a gidan duniya tunanin da wanda baya shaye-shaye zai yi ɗan shekara ɗari da wanda yake shaye-shaye ya shekara ɗari tunanin su zai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba to nan kana gani yaro ma na dariya ya gama zukan shalishon sai ya zo yana gaida buta buta fa to hankali ne ya kawo wannan ko rashin hankali kuma wallahi banda matsala ta daukewan hankali ya za ka yi abun da ba a sayar da shi a kasuwa ka ce za ka yi asararsa duran da ka yi asararsa fa ka yi asararsa fa kenan me yasa shi yasa in kaga wani iya ma wani maganan ma sai dai ka masa uziri saboda ya gama afafensa kenan yago kuna kuna magana da shi sai kaga yana kakkwada ma maganan ma amma dole ka yi hakuri ka rabu da shi saboda me saboda ya talafar da hankalinsa to amma yanzu ka duba sai aka ce illa an ya kafa kurujal wakati sai dai yana jin tsoron fitan lokaci yau mutumin da ya kai shekara talatin wasu malamai suka ce talatin da biyar ne wasu suka ce a arba'in wasu suka ce arba'in da biyar wannan level guda uku da aka faɗa kowanne ne ma aka ce mutum ya kawo iya ƙarfinsa kenan in mai basira ne basirarsa tsaf daga nan kuma zai fara mai gangara yana matashi na gaske amma cin haram ya kashe shi ya karɓi wayar da ba tashi ba da ita ne zai yi arziki kuma kuma ya ci a ce kwakwalwarsa ta karɓi magana mai kyau ba zai yiwu ba tun da ya halattar wa kansa haram to ya samu matsala zai sha abin da zai ɗauke masa hankali to nan ne zai maka lokacin da ya zo zai karɓi wayan kace ba za ka bashi ba sai ya yi sanadin mutuwarka ba shi ne ba sai wani ya ce to shikenan yanzu in ya zo ya ce ba ni he a bashi kawai eh nan kuma ka zama sakare a musulunci musulunci ya ce kar ka bashi idan kuka yi hayaniya ya kashe ka shahidi ne kai idan kuma ka me ka kashe shi ka yi jihadi to addini ya barka ne ai addini bai bar ma komai ba shi yasa duk mutumin da zai rayu ba a ƙarƙashin leman addinin musulunci ba to asara ta same shi ya gama duk ran da kai wa rayuwarka asaranta sai ka tsufa kuma wannan abun da kai misin ɗin shi ba zai dawo ba ko zai dawo ne mutumin da bayi da sana'a bayi da abun da yake dogara da shi banda kayan wani to yanzu shi kenan shekaru sun kai ba shi da karfin da zai kwaci na kowa ba shi da komin da zai iya komai to wa zai ba shi wani abu sai gan shi ya zama cikin al'umma damuwa bayi da karfi sai ga ko bara yake bai ma iya barar ba saboda bai taso da addini ba dama ko ba a gani irinsu ne ka bincika ka gani duk mutumin da ya bar kansa ya yi wasa da damansa lokacin dama to lalle kuwa zai zo lokacin da yake bukatan tallafi ko bai samu ba waye mai sa jin tausayi kowa mai sa a ran mutum ya ji zan tausayawa wani ba Allah bane to ya saba wa Allah tuntuni za su gamantu lafiya ba za su gamantu lafiya ba amma ubangiji bai bar bawa ba sai ya bashi kofar tuba ya ce wallahi duk wanda ya tuba zai karbe shi yau da zai je da zunubi cikin saman nan zunubi ne tari sai Allah ya ce to in dai ba shirka yayi ba to zai kuma zomar da me makwatan kwaciyarsa magafiratan na gafara to tunda Allah ya ma haka bai neme ka bai neme ka da zaman lafiya ba in ka ce ba za ka tuba ba to shikenan ga ubangijin da ya halicce ka ga wanda zai gaya maka da kai da ubangijin da ya halicce za a bari ai shi mai faɗa kan faɗa ne iya na shayi in ya faɗa ba ya gama ba ran da kai ka karɓa fa ya sani ne ma bai sani ba annabi musa wani lokaci an je roƙon ruwa allah ya ce da shi ba za a ba ku ruwa ba saboda wani mutum ɗaya mutum ɗaya to ya allah ya ce abin da yake yi annabi manci in ya tuba allah dai zai ba ku ruwa a jim sai kuwa annabi musa ya faɗa da ya isar sai kuma shi ya jima ransa ya tuba don haka ba zai sake ba sai allah ya sake musu ruwa ha ya ce ya Allah ka ce kaza kaza kuma gashi nan kuma ana ruwa ya ce ya tuba ne ya ce to ya Allah nuna mun shi ya ce to lokacin da yake zunubi ma ban nuna ma shi ba bare lokacin da ya me ya bari baka da dama da wani yau duk mutum na zunubinsa kira shi kamar nasiha iyaka kenan amma ba ka da ta ce wani a wani ai ba zai shirya ba a a bayin Allah ne ai ba Allah bane mai shirya da ba Allah in ya ga dama tunda aka Allah ya karbi rayuwar wanda ya kashe mutum ɗari ya ce kuma ɗan aljanna ne shi to waye kuma ya rage tuba kawai ka huta Allah zai karbi tuba Allah ya karba mana Allah ka ba mu ikon tuba kafin mutuwa sai aka ce illa an ya kafa khurujal wakati sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci wa man salla biha wanda ya salla da najasar kuma nasiyan amma ya manta wata zakkara ba'ada salami sai ya tuna amma bayan ya ce assalamu alaikum sai ya tuna rigan sannan akwai najasa a ada fil wakati aka ce zai sake sallan in akwai lokaci duk abin da ka ji an ce a dawo da shi in akwai lokaci to dawowa da shi mustahabbi ne shi yasa aka ce in akwai lokaci in ba lokaci ta me ta sha kenan Allah ya bamu da sauki to yanzu wannan ka duba ka ga yadda ya tsaftace maka jikinka ya tsaftace maka inda za ka yi sallah anan me ya rage maka farko ya tsabtace ma zuciya ya zo ya saka ya nuna maka ruwan da za ka yi tsarki da shi ka yi ibadan Allah ya karba ga kalan shi ga wanda ake so a yi ibadan Allah ya karba ga wanda kuma in kai ibada da shi Allah ba zai karba ba bai tsarkake ma ba ya zo kuma yanzu ya haɗa ka da wani mai ya ce to najasar yanzu ba na jikinka ba ne watsuwa ta maka ta watsu ga yadda za ka yi ta bata watsu ba ga yadda za ka yi komi ya shirya maka shi ai ya maka alheri sai ya ce ma ba faslu rabewa fara'idul wudu'i yace farillan me alwala ya aka ya fara da alwala yace dan yayi maka gaban tsarki kamar haka ya ma na zuciya ya ma na jiki ya ma na dandanin jiki ya ma wanda ka fitar a jikinka kuma duk namiji ya sani ya kuma nemi waɗannan su zamanto masa su ne marika a wurinsa namiji iya da matsaloli na wurin tsarki kwaya biyar da fitsarinsa bayan gidansa maniyinsa maziyinsa wadiyinsa ba ga su biyar ba mace tana da guda takwas a kan namijin nan ka ƙara haiba nifasi istihaba shikenan guda takwas sun cika haiba su ne wanda suke yin wata-wata ko kuma wadda ba wata ba dai akwai tana yin jini lokaci-lokaci nifasi sai haihuwa sai me sai istihaba shine jinin ciwo wanda ya wuce kwanakinsa a jikin mace wannan su ne guda takwas dole kuma sai kana he ka san tsarkin kowanne ɗaya daga ciki sa'an nan abun zai zama maka da kyau yanzu ya gaya ma ruwa ya gaya ma me ya gaya ma yadda za ka yi tsarkin jikinka to yanzu in kai fitsari fa tsarkin me za ka yi in kai fitsari wani tsarki za ka yi wajibi ne a wurin kai namiji ne kai ya zamanto me ka tsaya fitsarin ya ƙare tas da ya ƙare sai aka ce maka kai ɗin a wani labul kake ɗaya akwai wanda in yi fitsari ya ƙare to ya ƙare kenan akwai wanda in yi fitsari bai ƙare ba sai ya ɗan jira kaɗan akwai wanda ma sai ya tashi ya miƙe ya sake dawowa sa'an wani fitsari ya zo wasu malamai sun ce akwai wanda sai ya tafi ma ɗaya ko biyu a shari'a na nan a rubuce sannan wani fitsarin ya zo sa'an nan ya yi saltu ya yi naturu shine ya yi me ya kaɗe ya tatse a hankali sa'an nan ya sa abun gogewa ya goge sa'an nan ya sa ruwa wannan ya fi atsayabu indal ulama ya fi soyuwa a wurin malamai mutum ya yi fitsari ya yi saltu ya yi naturu sa'an nan kuma ya me ya sa abu ya goge sa'an nan ya kawo ruwa ya wanke to wannan ya fi a wurin malamai idan mace ne tsarkinta kamar ƙwarya ne na ruwa ka juya ƙwarya ya zube ka dawo da shi akwai wani saura Allah ya ganar da mu sai wankewa to in an ce ma bayan gida ne fa sai aka ce to lokacin da ya fitsari sai ya wanke wurin fitsari kuma iyakan alzakari ne kadai ake wankewa na fitsari sa'annan ya wanke wannan sai ya wuce da hannunsa wurin bayan gida ya goge abin da zai goge ko da foge ko da kara ko ma da niyi wanda zaman to bare ji masa ciwo ba sa'annan sai ya sa ruwa ya wanke hannunsa awwalan hannunsa nan sai ya wanke tukuna abun farko shine na yi riga maganan kafin nan sai ya wanke hannu kafin ya yi mai kafin ya yi tsarkin fitsari sa'annan ya wucar da hannunsa wurin bayan gida sa'annan ya mai in ya sa hannunsa a wurin bayan gida ya ɗaga ruwan ko kuma ya zuba ruwan sai ya ba zai raba hannunsa na hagu da wurin da ya fitar da bayan gida ba har sai ya tabbatar ya fita tsaf a ransa yana jin wannan wurin ya fita sa'annan sai ya ɗaga to idan matsala ta faru fa ya ɗaga hannunsa daga wurin fitan bayan gida bai fita ba to sai ya sake wanke hannunsa dan hannunsa yanzu najasa ne sa'an nan sai ya mayar wurin bayan gidan ya sake wankewa Allah ya ganar da mu ya gama da, da bayan gida kuma kafin a ce ya gama goge wannan zai dinga ɗan nishi kaɗan yadda in akwai wani abu a kusa zai zo sai a wanke shi an gama da shi sai me sai maziyi maziyi ne ne maziyi maziyi wani ruwa ne wanda yake fitowa a jikin namiji ba da shawaci sugura bayan sha'awa karama duka mace tana yi namiji ma na yi lokacin da wannan ruwan ya fito sisira ne ba yi da kauri sosai bai kai maniyi kauri ba idan ya fito shi ruwa ne farisal idan ya fito in namiji ne abin da ake so da shi shine idan ya wanke inda ya taba sai ya wanke sandan azzakarinsa tun daga farko har ƙarshe dunal unsa yayi ni banda 'ya'yan marenansa amma wannan shine ka'idan wanke ta to tsarkin maziyi ya ƙare sai me sai mani mani kuma na mu duka sai an yi me sai an yi wanka sai an yi me sai an yi wanka wannan wankansa kamar me wankan da ake ma magana kullun da kullun wankan shiga musulunci wankan janaba wankan haila wankan kaza duk wankan ɗaya ne me yake raba su niyya me yake raba su niyya sai wadi wadi kamar maziyi yake amma ya fi maziyi kauri amma bai kai maniyi ba kuma shi yana fita ne galiban a wurin ba dattijawa ba yana fita ne ƙarshen fitsari an ce menene shi shi ruwa ne wannan girtsin da yake jujjuya ma gaɓoɓin nan shi ne wanda yake lalacewa yau da gobe yau da gobe mafitarsa shi ne wannan gurin fitsari dattijawa sun fi amma matasan ma suna yi allah ya ganar da mu shi kuma tsarkinsa kamar yaya ake tsarkinsa kamar fitsari shikenan kaga fa gama da wannan guda nawa guda biyar na namiji kan sun faru sai me sai mace haiba idan ta yi jinin haiba ta gama idan ta yi jini ta me ta gama ƙa'idojin gane cewa ta gama e babu jini jufu bushewa da sauran ruwan da yake biyowa ƙarshen jini ta gane ta san ya ƙare ya ƙare to shikenan to yanzu me za ta yi sai wanka sai me sai wanka wankan kuma iri ɗaya ne da na wankan janaba iri ɗaya ne da na wankan me haihuwa iri ɗaya ne da na shiga musulunci sai me zai rabata niyya niyyan nan ko ba wai tsayawa za ta yi ta wani kuskus ba a a niyya kam daman daga abu ya faru ka ji maranka za ka yi shikenan muhallu ha qalb zuciyar mutum shine muhallin niyyarsa sai me sai jinin haihuwa jinin haihuwa mafi nisan jinin haidan mafi nisan abun wanda ta fara yau zai iya kaiwa mafi nisa kwana goma sha biyar mafi nisa wanda kuma ta san al'adanta ta sani kwana bakwai take uku take nawa take shikenan ta gama da wannan tana gama shi sai mai sai wanka istihaba jinin da ya wuce kwanansa ta saba kwana goma amma da ya zo yanzu ya ki daukewa kwana goma sai aka ce zadar sa rasa ta ayyamin ta kara kwana nawa uku sai ta yi wanka sai ta yi mai sai ta nemi maganin jininta wankan kuma shine kamar irin wancan wankan da yake kaga tsarkinta ita ma ya cika guda nawa guda takwas wannan su ne ababen da ya ta'allaka a gurin namiji da ya ta'allaka a gurin waye a gurin mace Allah ya ganar da mu sai ya ce ma faslun rabewa fara'idul wudu'i farillan alwala saba'atun yace saba'un yace guda bakwai ne anniyatu na farko niyya kuma mun yi magana meye ne niyya niyya ko da ta sallah za ka yi ka ji mutum yana ta wani kuskus kuskus kus a a wasu malaman sun ce haka ma bid'a ne meye ne muhallinta na ina na zuciya tun ai tun asalan ma daga jaman ka hanyar masallaci daman ka gama abinda za ka yi sallah kamar mun fahimta amma me ake so lokacin da ka zo ka tsaya kana so ka daidaita zuciyarka da shiga sallar ka ne a lokacin za ka fara wani aiki ne wanda aikin mutane wato ka san me wani zai shiga sallar yadda ka san ma na jin haushin liman yi haka yake shiga sallah ba wani ma nishadin zai shiga sallah ne shi kuma ganawa za ka yi da ubangiji yanzu maka man kaddara ce inuwa ne yake neman ka ba gwamnan gombe ba a ce shi yake neman ka ai kafin ya ce uffan ma murmushi kan kayi ya fi sau nawa me yasa saboda kana ganin shi babba ne to kai da aka ba gurin ubangiji ai dole ka tattalawa mai haduwa da ubangiji sauki Allah ka bamu da sauki din sai ya ce wal me wa gasalul wajahi da wanke fiska me ne fiska fiska shine fadinsa ko in ce tsayinsa daga mafitar gashi mu'tada wanda aka saba kan mutum na da sanko ma ta zo tsakiyar kai bare ce shine nan ne mafitar gashinsa ba sam ina ne mafitar gashinsa mafitar gashinsa na karshen goshi shine mafitar gashinsa ila akiris da kani har zuwa karshen haba ba gemu ba haba nan shine nan farkon fiska karshen sa nan fadinsa fa min uzinin ila uzinin daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan to inda malamai suka ta magana shine na zo zan hada da kunnan a ciki ne wasu malaman sun tafi kan cewa eh kunne da kayi yake haɗe in ka zo shafan kayi he ka hada da shi wasu malamai suka ce a'a cikin sannan fiska ne bayansa ne kayi Allah ya ganar da mu shari'a sai ta zo ta wannan hayaniyar duk ta tattara wuri ɗaya ta ajiye ma sai ta ce kai shafan kai daban kai kunne daban baka huta ba addinin nan sauki ne da shi in ba karanta bane sai a yi ta samun mai matsaloli ga fadin fiska ga tsayinsa duk mun karanta wa gasalul yadaini ila me mirfaqaini da wanke hannaye zuwa gwiwan hannu to iya gwiwan hannun zan tsaya ne ko kuma a'a in sa shi ciki eh sa shi ciki dan gudun mai dan gudun kokonto kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana so ka ƙara me ka ƙara hasken ka don al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama za su tashi da hasken guraben alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara makabarta yake cewa yana so ina ma ya ga ƴan uwansa sabai suka ce ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane yace ai ku sahabbaina ne abokaina waɗanda za su zo a bayana kuma su ne ƴan uwana yace to ya rasulullah ya zaka gane ƴan uwanka bayan baka nan yace yanzu mutum ne yake da doki mai danda fari biyar ake cewa ko shine kafansa fari kafan baya fari goshinsa da fari he ya shiga cikin dawakai baƙaƙe wuluk ya ce zai gane dokinsa aka ce zai gane ya ce haka zan gane al'ummata da guraben alwala to wa'annan guraben alwalan su ne za su zamanto in ka ƙara shi zai zama haskenka ya ƙaru ke shi yasa aka ce me ba kan gwiwan nan ba sama da shi kaɗan amma kuma kana haurawa kana isa dantsi aka ce ɗan bidi'a ne kai Allah ya ganar da mu ibada komi da nashi kar ka zo ka hada wani wuri a wani wuri kamar mun gane wa masuhun ra'asi da shafan kayi to mene kayi ai an ware ma fiska ɗazu to a cikin fiskan nan an ware ma ina ne farkon kayi ina ne sa kayi shine daga mafitar gashinka na al'ada zuwa meye akiris da kan shi abin nan zuwa junjuma nan ƙeya ba wai ka shiga faƙeyan ba a ƙarshen kayin akwai wani ɗan kamar rami nan to nan ne iyakanka in ka tafi da shafa ina ne za ka tsaya nan ba ce wai shafa har wuya ba sai ka dawo da shi Allah ya ganar da mu tafiyansa kuma shine abin da aka fi so shine mutum ya yi haka haka da yatsunsa sai ya haka sai ya tafiyar da su sai ya dawo da su amma idan mutum ya shafi akwai wanda suke sai ga mutum ya yi haka ya gama shi kan ya shafa to wasu malamai sun ce ba bai yi ba shafan amma ba haka ake so ba abin da ake so shine ka haɗa hannayenka ka shafa ka dawo da shi wanda shine in kuma ka samu matsalar da za ta iya da hannu ɗaya sai ka shafe duka kanka ba wai ka jika kayan ba aka ce ba a shafan aka ce shari'a in da ya tsaye da kai tsaya nan ka huta kar ka zo ka jika kanka ɗil ɗil an ce ai shafan kai na yi ce kai wannan shafan kamar na bateri a ba wai aiki ai wa gasalin rijilaini da wanke kahohuwa guda biyu mene kafa aka ce zuwa ilaka a baini zuwa idon sawu mene idon sawu shine wannan kashushuwa da suke manne a nan to iya su za ka tsaya aka ce haurar da su sama saboda gudun kar a zo an shigar da lum'a kuma baka sani ba Allah ya bamu da sauki waddalku da cuccuɗawa wal fauru da gaggautawa wannan kuma mutum ya gane cewa in ya sa ruwa ba haka zai bar ruwan ba sai ya cuccuɗa ya cuccuɗa kuma fauru da ake nufi dinnan shine kar ka bar wani tsakani a ce kana kayi nan nan har ya bushe baka iso shi ba a'a ba shi yake faɗa ba faur shine ka yi shi millatan wahid guri ɗaya kawai ya zamanto kayi ka gama Allah ya fahimtar da mu wa sunanuhu sunnan alwala din gasal yadaini amma kuma ka sani cewa fa duk abin da ka ji an ce ma fargun to in babu shi babu abu kwata-kwata kaman kayi ne a jikin mutum ko ciki yau mutum a cire masa kai sai a nemi na roba sa o kara nemi na roba bare sa kuma kenan to abin da ake nufi kenan farilla ɗaya in babu ita cikin abu to abun babu shi in an ce sunna to abu na iya yiwuwan ya gyaru yana iya me ruwan ya gyaru ai mutum na iya rayuwa ba hannu yana iya rayuwa ba kafa to wannan shine abin da ake nufi wa sunanuhu shine sunna gasalul yadaini ila ku'aini wanke hannaye zuwa me wuyan hannu zuwa ina wuyan hannu inda shuru'i lokacin farawa wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shakar ruwa wal istinsaru da facewa wa raddul masahin ra'asi da dawo da shafan kai tafiya da shi farilla ne dawowa da shi shine me sunna wa masuhul uznaini da shafan fatun kunnuwan nan guda biyu wata jadidul ma'ilahuma da sabanta ruwa don su ka shafi kai ka zo ka sake taba ruwa ka shafi nan shi yake magana in kuma ka ɗauki wancan hadisin kai maganan wanda ya shafi kai ya hada da me da kunne haka ba ka da ba ja a ciki don an gaya ma akwai hadisi kar ka zo ka ce wai a tafau a tafau Allah dai ya babu da sauki abinda ba a gane ba shine abinda mutane ake samun matsala shine mutum in yana da hujja to kar ka sha wahala da rayuwarsa mana amma wanda yake cewa haka muka ga ana yi to dan matsala kenan wannan ba yadda za ka yi da shi Allah ya ba mu da sauki wa tartibu bainal fara'idi nan ne ko da jeranta tsakanin farillai sunna ne wa man nasiya fardan duk wanda ya manta wata farilla min a'aba'ihi daga gabanta bi ma'ana daga inda za a bada ita sai ya batta fa in tazakkarahu bi qurbin in ya tuna a kusa fa'alahu wa ma ba'adahu ya aikata ta da abun da yake bayanta yanzu misali fiska ne ai ya fara farilla misali sai bai wanke fiska ba kawai sai ya kama sauran wankewan sai ya tuna ai bai wanke fiska ba to sai ya me sai ya wanke fiska da abun da yake me wanda ya yi sunnan shine ma ba'ada abun da yake bayanta sai ya sake maimaita su wa in tsala wannan kurbi kenan fa ya tuna a wurin wa in tsala in kuma ya yi tsayi fa'alahu wahadahu wa adama sallah ya yi tsayi shine ya yi sallah ya yi tsayi ko da yana wurin sallah ko da yana masallacin amma ya yi sallah to ɗala ne wannan ya yi tsayi sai aka ce fa'alahu ya aikata shi wahadahu shi kadai wa adama sallah sa'an nan ya dawo da abun da ya sallata qablahu kafin wankewa ɗin shikenan ai ya huta ko wannan ba ce ya dawo da sauran na bayan ba saboda zai yi aiki biyu kar a yi ma mutum hukunci biyu a laifi ɗaya tun da yanzu zai dawo da sallar to in ya zo nan farillar kaɗai zai wanke ita kaɗanta sai ya goye mai sai ya dawo da sallar amma can da aka ce maka ya ya dawo da ita to da abin da yake bayanta ne saboda babu gyara ba mai ba sake sallah don yana kusa wa in tazakkara sunnata in kuma sunna ya tuna fa fa alaiha fa'alaha ya aikata ta wala ya'idu salata ita kan ba zai dawo da sallah ba saboda ita sunna ce saboda ita me sunna ce wa man nasiya lum'atan wanda kuma ya bar lum'a fa shine abun da bai kai gaba guda ba ga salaha wahadaha bi niyyatin to ya wanke ta ita kaɗai tare da niyya wa in salla qabla zalika in yayi sallah kafin wankewa a ada zai dawo da sallan da yayi wa man tazakkaral madmadata duk wanda ya tuna kuskuren baki wal istinshaqa ko shakar ruwa ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya fara fiska sanda ya fara fiska sai ya tuno a ashe ban yi kuskuren baki ba ban wanke hannu ba misali ai bi mana ya, ya shiga farilla bai yi sunna ba abinda ake nufi kenan mun gane wannan magana sai aka ce me fala yarji'u ba zai koma ba fala yarji'u ba zai koma ba ilaihi ma zuwa gare su hatta ya timma wudu'ahu har sai ya gama alwalansa in ya gama alwalansa sai ya dawo sai me sai kuskuren bakin ya shaka ya yi wannan din shikenan in kuma ya riga ya yi sallah ma bayan wannan ba zai sake sallar ba dama an gaya mana hukuncin a gaba ko Allah ya bamu da sauki wa fada'iluhu mustahabban alwala at-tasmiyatu cewa bismillahi da cewa da kai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk abin da ba fara shi da bismillah ba kamar farkon littafi mene aka ce aka ce al'amarin kuturun alheri kuturun me yake da shi riba ko kuturun riba kenan tunda ba alherin sa ya takaita amma kuma shi me me littafi sai ya kawo shi a matsayin mustahabbi me yasa ya kawo shi a matsayin mustahabbi saboda ya yi wani ayyukoki kafin zama alwala din me yasa ya shiga banɗaki a kila ta yi wani bai shiga banɗaki ba zai zauna kilan ya ce bismillahi kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu shine ya ce to mustahabbi a tasmiyar su cewa bismillahi wasiwaku da yin aswaki kafin ka fara alwala wa za'idu ala gasalatil ula da ƙari akan wanki na farko wanki na farkon nan a wurin farilla fil wajhi wal yadaini wurin fiska da hannaye abin da ake nufi wurin farilla shine farilla wasu malamai an yi ta magana cewa yanzu mutum tunda ita ce farillan in yayi daya ya ishe shi yayi sallah eh maluma da yawa sun tafi ya ishe shi yayi sallah matukar au'ab ta game komai to wani suka ce a idan abin da yasa aka ce ƙara ɗaya ka ƙara ɗaya in wannan ba ta game wannan ba to wannan za ta game wani ya ce a a kowanne mazauninta take yi to ko ma meye ne dai ita yi ukun man ka huta ba ka huta ba ubangiji Allah ya karba mana wal bidayatu bi muqaddimin ra'asi farawa da farkon kai kafin mai karshe yanzu kai ne za ka yi shafa na kai sai kawai ka ɗauko daga baya sai ka kai shi gaba Allah ya ganar da mu abin da yake nufi kenan ga inda zaka fara daga ina daga farko kai baya sai ka fara daga baya kai yo gaba shine abin da yake nufi to wannan shine yace farawa da farko zuwa yin hakan mustahabbi ne dan kaga wani zafin kansa ya yawa ya dauko daga nan ya kawo ya sake mayarwa karkace to alwalarsa bata yi ba ta yi me ya bari ya bar mustahabbi mustahabbi shine me abin da ake so sai bai yi ba mun taɓa wani lokaci wani bawan Allah muna sallah da shi an yi assalamu alaikum to shi bai samu cikakken abin nan da liman ba da ya zo muna zaune muna azkar ɗinmu shi kuma da ya zo sallama kawai sai sallame ta hagu abinsa rayuwa ke da to ya kace kai kai kuma tagu ne zaka sallame ce oh tagu ya sallame ko na ce tashi to yanzu sallan ya kenan Allah ka ba mu da sauki wal bidayatu bi muqaddimir ra'si shine farawa da me farkon kayi kafin karshen sa wa tartibu sunan jeranta sunnan ma mustahabbi ne wa qillatul ma'i da karanta ruwa alal udwi akan gabbai kar kawai ka samu ruwa faca faca faca faca faca kai ta fama a a wannan kam israfu bid'atu israf yi abin nan yadda kaga dama kawai wannan bid'a ne menene ibada yana da ka'ida annabi yana yin alwala da kaza yana yin alwala da kaza yana yin wanka da kaza duk an gama gaya maka to ne zai sa amma jikin wani da jikin wani da bambanci buta da za ta iya isan wani ruwa wani ba za ta ishe shi ba zai yi ne gwargwadon yadda jikinsa zai ɗauki ruwa ake nufi Allah ya ganar da mu wa yajibu ko na tsallake ne na'am alal udwi wa taqdimul yumna alal yusra da gabatar da mai farawa da dama kafin me kafin hagu farawa da ina dama kafin me kafin hagu shi ma mustahabbi ne kan ga mutum ya fara da hagu sannan yayi dama kar ka zarge shi amma mutum in ya manta ne alwalarsa ba wai bata yi ba ta yi saboda me farawa da daman kafin hagu mustahabbi ne abin da aka so ne haka ibda'u bima bada Allahu bihi Allah ya ganar da mu wa yajibu takhalilu asabi'il yadayhi yadaini wajibi ne mu gane nan wajibi ne tsefe yatsu wa yajibu takhlilu asabi'i to bari mu gani wa yajibu takhlilu to na yi tsallake ne ko haka littafin yake wata kadimul yumna alal yusra wa yajibu takhlilu asabi'i yadaihi ni kuma yace anan wa yajibu haka ne ko kuma dai waya jibu ta kalili lihiyatihi kai kai kan ina kake kallo ne yawwa to yawwa to nan da ya ce waya jibu ta kalilu a sabi'i ya daini wajibi ne a tsefe yatsu na hannu wajibi ne tsefewa waya jibu fi a sabi'in rijilaini to duba da kyau sai ce wa yustahabbu fi asabi'i rijilaini an so na kafa kuma a tsefe su an so na hannu wajibi ne ka duba shi ne yake mumarasa da ruwa kowane lokaci amma ka tsefe shi cikin alwala shi wajibi ne amma na kafa mustahabbi ne kan baka tsefe ba Allah ya ganar da mu amma ka duba shari'a fa ai na hannun shine wanda shi kam ai yana mamarasa da ruwa ba sai an sha wuya ba na kafa kuma shine ai mai matsi da sauran abubuwa amma da kwai hadisin da yake magana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsefe yatsunsa na kafa yana ya tsefe yatsunsa na kafa ne da wannan yar karamar yatsa shine abin da yake tsefewa kaga in kana sunnan sai ka yi ta da kyau Allah ya ganar da mu wa yusabu fi asabil me rijlaini an so mutun ya tsefe yatsun ina yatsun kafa wa yajibu takalilu lihiyatihi to yanzu ne nazun lihiyan ne yawa wa yajibu yana wajaba a gare shi ya tsefe meye gemunsa alkhafifati wanda take yar karama fil wudu'i amma alwala duna alkathifati banda mai yawa alkathifa shine wadda take da yawan nan ita ba tsefe ta ake ba ita in ka biyo sai ka bi tsayinta kawai amma wannan kan wanda ta hatar bashariya eh irin naka ko wanda ana iya ganin fatan gemu to wannan aka ce tsefe shi za ka yi me za ka yi masa tsefewa ka duba shari'a fa maimakon wancan mai yawan ne ya kamata a me a tsefe amma aka ce ma naka dan kadan din shine za ka tsefe wancan mai yawan kuma ya bi tsayinta da wankewa ya huta kawai ya gama amma sai ya ce maka yana zama wa yajibu takaliluha ita ma mai yawan yana zama a wajibi a tsefe ta fil gusule amma a wanka amma ina a wanka ana so nan kuma ruwa sai ya shiga har karkashin fatan don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kowane karkashin gashi akwai janaba Allah ya ganar da mu walau kanat kathifatan komin yawanta komin yawanta sai an me sai an tsefe ta amma a ina a wanka amma a alwala me aka ce za a yi za a tsefe ta me me kadan tsefe ta me a wurinsa wajibi wanda ba me yawa me kadan ba shi me ne a wurinsa wankewa Allah ya karba mana ya muke da lokaci faslu rabewa na waqidul wudu'i ababan da suke warware alwala a hadathu wa asbabu amma lokacin zai kai mu to lokacin ba zai kai ba to za mu kwana anan insha Allah rayuwa haka take tafiya yanzu ba gashi na an fara ba wata rana sai ka ji ana cewa to littafi ya kare in akwai tambaya daya ko biyu na'am na'am eh eh na'am mm eh udhnaini na dayib eh manufansu shine abinda yanzu aka yi magana a nan shine ai hadisan sun kai guda uku a wuri daya aka ce na farko waɗannan sun tafi kan cewan a ina ji na yi ma maganan nan sun ce kunnen nan yana haɗe da kayi ne sun ɗau wancan hadisin kenan in sun yi shafan kayi sai su haɗa da me da kunne wasu malaman suka ce hadisin abin da yake nufi ɗayan shine fatun kunne na ciki su haɗe da fiska suke bayan kunne yana haɗe da waye da kayi nawa wannan kuma ya ce kunne daban kayi daban shi yasa sai mai malikiya sai ya ɗauki wanda yake kunne daban kayi daban sai ce in kai shafan kayi sai ka zo ina ne shafan kunne amma sai ce sake taɓa ruwa don shi mustahabbi ne inda sauran ruwan kayin kai kunne babu laifi an so haka a mashabar malikiya amma kaman ka gane magana nan to wannan kowa ya ɗauki abin da shi ne ya fi fahimta a ciki kuma hadisi idan ya zo idan za ka yi amfani da shi to abu'anin shi ne ka fahimci meye ne hadisin yake nufi yanda ayoyi ka sani akwai sababin nuzul sanadin saukan abu to haka ma kowane hadisi da kwai dalilin da yasa aka yi shi abin da zai baka dama ko sauki shine yanda aka ɗebo hadisan sai aka zo aka tura maka a littattafan da suka yi kusa gare ka yau maka je hadisan ka samo su ba yanzu hadisan nan kafin ka zai kai karo da su ka dinka yawo kafin ka iso duk da cewa abin nan sharhul abin nan na ga ya rubuta su da yawa kafin ya fara ya fara mukaddiman ya ma cikin mukaddimansa kafin ya mai kafin ma ya shiga littafinsa saboda me abu ne masu nisa mai bulugul maramin ma da ya tashi ayyabo ayyukokin wani ya kawo ya dinka yi ba ya dinka yi mai bukari da musulun fi ne aka dinka tsamowa da wurin su kafin ka isa bukarin shekara nawa za ka yi kafin ka isa kaga akwai dan aiki ko to amma in kaga mutum ya tsamo ma hadisai ya zo yana me yana kawo ma gaba gare ka don aiki ne da su yanzu mutum zai fara hadisai yanzu aka ce me zai fara karantawa kaddara a ce wanda muke a reno kamar na kungiyar na jama'atu za ta fi daga kamar suna daga ina daga ƙasa take ɗauko hadisanta kafin ta buga maka nata sanda ta me arba'una hadis take karantawa sannan aka zo aka yi mukarrar me hadis duk wannan hadisan kuma an ɗauko maka su ne daga littattafai wanda suke me wanda suke cikin wayannan littattafai da aka maka na addinin nan saboda me saboda gaba gare ka ya zama kusa wani kafin ya isa bukhari ko muslim ai ya mutu ma yawa amma hadisan ga su kusa da shi ai ko yawa in ya dan yi karar ya ce a ya gani ma muqarrar fiqhu iya inda ilimin sai yake kenan muqarrar fiqhu amma hadisin ta bukhari ne hadisin ta muslim ne kamar mun gane abun da yake nufi Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu abun da ake nema mu gane a addini kullum na'am alaikum salam wa rahmatullah na'am eh dotti wannan dauda dotti ya ɗauki cewon ko buta ka ajiye ta ta rukuce suka yi ta yi yanzu abu ya jima a wurin yana ƙura ko baya yi sai ka ɗauko ruwa sai ka zuba a ciki sai ka ga ruwan ya canja kala to shi yake faɗa dotti kuma shine wanda kaddara yanzu hannunka ka sa ruwa a jiki ka yi haka sai kawai ka ga in ka sa hannunka a ciki sai ga ruwan ya canja kala to shi yake nufi kamar ka fahimta dotti da dauda kaya ko da kashin dabbobi ne a nan in ruwan ya gangara za ka game za ka ganshi yana yana biyuwa amma ma su wa'ancan abin da suka fassara da shi kafin wannan lokacin suna magana ne akan dottin da yake zama jikin dabbobi kamar mun fahimta eh to rago kai ne kake kiwon ragon aiko yawa to wani shi wani bai iya kiwon ragon ba ai amma hannunsa yana yin dotti ai ko hannunsa baya dotti yanzu hannun mutum ya yi dotti wani in ya zunduba a ruwa sai ga gaba ya bata mana ruwan to shine ake nufi kamar mun gane abin da ake nufi shari'a kar ka tare ta wuri daya yanzu da aka ce sha da fari in wani ya ce ma sha da fari ma ka san shi ne amma aka ce ma sallar roƙon ruwa fa ka ce a yawa na san wannan a to amma mutanen da kuma baka ce musu sha da farin ba za su ma gane me kake nufi ne Allah ya ganar da mu na'am eh mm na'am eh yace ana tsefe wajibi ne ka tsefe gemu yar karama ita ne wanda duk ake ganin ƙarƙashin fatan a ƙarƙashinta eh ai yanzu ta zama kaman ba gemu ba ne eh ta zama kaman to kaman wani wuri ne bai samu ruwa ba kenan bata cika gemu ba mala bata cika gemu ba ba kai kan ka gagara ka bari ya zama dogo ba kai ta yi to bata cika gemu ba shi yasa sai ya maka sauki saboda me saboda sauƙin ya ce ma to idan har shari'a ta tahu bi ma'ana ƙarƙashinsa ana iya ganin fatan gemu to wajibi ne ruwa sai ya iso wannan wurin bai ɗau gemun ka gemu ba amma wanda ka sifa mai yawa wannan kan ma baka ganin alama to su kawai bin tsayin shi za su yi shikenan sun gama nasu Allah ya ganar da mu amma aka ce mai yawan ma yana zama wajibi a kansa ya me ya tsefe ta amma a wurin mai wanka nan kuma ana so kowane ƙarƙashin gashi ruwa ya je ne Allah ya sa mun gane na'am to Allah ya bamu da sauki wannan rayuwa da muke ciki ubangiji Allah ya sauwaka mana Allah ya bamu ikon yi don shi kuma Allah ya karba mana abinda muka yi daidai Allah ya dora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sannan kuma a cikin wannan kwanaki an samu wayansu bahallatsa kamar yadda aka yi ta faɗa wancan satuttuka jama'a zanga-zanga kaza jama'a meye to matsalar shine bayan sadamu meye ne zai haifar meye ne yanzu gashi nan ai ya haifar da asarar da ba san iyakansa ba ubangiji Allah ya raba mu da bala'i nan kuma jan hankali ga duk wani mai magana cikin magana ka san wani shi ba ilimi ne da shi ba amma zai iya magana abin da ya ga dama akan malami zagin malami musifa ce mai zaman kanta saboda mai daga an raba ka da malami to ka rabu da alheri kenan har abada amma ya ka ɗauko abin da ya kai da yana magace kuɗi aka bashi shi kenan fa iyaka maganan kenan duk bala'in mutum bai wuce kuɗi ba daga an ce kuɗi sai ga mutum ya yi zarar babu wani cewa kuma rayuwa ta addinin musulunci da ka gantan nan duk rikicin da za a shiga a fada masu mafitar su ne malamai ana mutuwa sai a ce kira malam zai yi sallah baka ce ma jahili ba fa amma a teburin mai shayi jahili sai ga yana zagin malami yadda ya so hasan basari ya ce malami shi yake hango matsala kafin zuwanta shi jahili abin da yake yi sai ta zo ta taba shi sai ya ce a kai ka duba fa abun nan da ba a yi ba amma lokacin da aka ce bari me kake yi ba ga mutane kala kala ba masu dattin zuciya ba gansu da kayan wayansu ba to duk wanda ya dauko kayan wani halal ya ci ya ci haram kuma ubangijin da ya halicce shi za su yi hisabi da shi kan a duniya ma ba kama shi ba to a lahira sai sun yi hisabi tama ne wannan me yasa saboda ya ki maganan ubangijin da ya halice shi da ya raba dukiya ya ba wa kowa nashi da ya ce ma ga naka me yasa baka yi hakuri da shi ba ya za ka ɗau kayan wadda ba naka ba to wannan addini in dai na musulunci ne baya yarda da wannan koyaya kuma duk rikicin rayuwar dan adam dai a gidan duniyan nan bai wuce mutuwa ba ko ya wuce ne to wanda aka harbe shi ba ya rasa lafiya ba yana jin raɗaɗin ko baya ji wanda mutuwarsa ta yi sanadin wannan yaya za a yi za a dawo da shi ne ba za a dawo da shi ba to ubangiji Allah ya bamu da sauki ya bamu keko zukatanmu daga son abun da ba namu ba Allah ya bamu ikon tsayuwa akan halal ɗinmu duk wanda zai tsangwale mu koya mana hayaniya cikin halal ɗinmu ubangiji ka ba mu iko a kansa kan mutuwa ne ma aka mutu wannan an gama ai rayuwa bai wuce mu haɗu da kai kabari ba aya lahira ba ya wuce wannan ne yanda wani ya mutu wani baya tare wa wani mutuwa ko yana tare masa to ba zai hana ba to wannan shine iyakan furcin mu kuma dama wannan kungiya ta yi barranta ta bara'a da duk wanda zai fita zanga-zanga ta ce ita kan banda ita cikin wannan kuma ga ma abin da ake gudun ya zo ya faru kuma addinin musulunci ba zai hana ya dinga kira kullum ba saboda me kai in ba ka yi ka bari me yi yayi in za ka yi zauna da kamama ka ci kamamanka amma mu a musulunci ba za a sa mana kamama ba kuma mu yadda Allah ubangiji ya mana mafita kusa ko nesa waɗanda suka yi wannan Allah shirye su masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka san yadda za ka yi da su ga rayuwa duk wanda ya dame mu a musulunci Allah ka dame shi duk wanda ya samu a gaba Allah ka sa shi a gaba ka hana shi jin daɗin rayuwa kusa ko nesa duk abin da zai zama mana alheri ya Allah ka ba mu ikon bi duk wanda yake ganin an dame shi to ubangiji Allah muke roƙo ya dame shi shi ma Allah ya ba mu sauƙin rayuwa ya ƙara mana sauƙin al'amura duk wanda yake cikin matsala kusa ko nesa Allah ya fi mu sani Allah ya warware mana duk wanda yake cikin matsala Allah ya fi mu sanin sa Allah ka warware mana matsalolin mu Allah ka ba mu da sauƙin rayuwa nan muke ajewa sai Allah ya nuna mana kuma ranar